Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna ci gaba da karatun littafin Risala. Muna cikin babin fil aqdiyati wa shahadati. Yace wal gasibu yumar bi qal'i bina'ihi wa zar'ihi wa shajarihi. Wal gasibu wanda yayi kwace. wanda ya kwaci fili filin gida ko filin gona yumaru ana umarninsa bikal ibna'ihi da cire gininsa yadda ya kwaci fili sai ya yi gini to yan an kai shi kotu ta tabbata ba filinsa ba ne hakan ga kawai ya iskan mafili ya aza gina babu izinin kowa to za a umarta ya ce ya cire gina ta ba a cewa a biya shi kudin gina ta a za a umarce shi ta ya cire abi ta domin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa li arqi zalimin haqqun babu haƙƙi ga zuhan azzalimi laysa li arqi zalimin haqqun haqqun ko haqqan haqqun babu haƙƙi ga zuhan azzalimi duk wanda ya zalunci to duk aikin da ya yi to ba za a biya shi ba kaga zalunci ne ka taika iskan mafili kawai ka kama ka azagina ba tare da izinin kowa ba baka saye ba baka nemi izinin hukuma ba don haka ginar da ya za a umarce shi je ya cire abitai alaikum salam wa zar'i haka in gona ce yadda ya kama ɗaya shuke to za a umarce shi je ya cire shukarsa wa shajarihi in kuma itace ya dasa za a umarce shi ya je ya cire itacensa ma'ana za a ba mai gona abi ta ko mai fili za a ba shi abi ne shi ko aikin dai a ce ta ya cire abi ne ba za a biya shi ba wa in sha'a in ya so a ɗafa rabbaha mai gonar kaga ba dole ba kenan in mai gonar ya so shi mai filin sai ya bashi kimata zalikan nukudi kimar wannan abin da an ka cire me ake cirewa gina gina ba ya zo ya yi gina ba to an ce ya cire abitai sai an ka ce amma shi mai filin in ya so yana iya biya ne kudin nawa kakkashe sai ya biya shi abin in ya so ba dole ba ba shi amma ana in sha'a wa shajari hakan ga yana iya biya ne kimar itacen mulkan waɗanda an ka cire ya dasa itace ko ina ya zo ya kama gona ɗaya ba sai ya yi ba kyauta an ka bai ba su fari babu izinin kowa sai ya dasa itacen da bino to in mai gona ya ga dama discretion ne nashi babu dole sai ya biya maimakon ya cire tun da itacen suna da amfani aiko haka gina tana da amfani ga wanda za a ban mahilin da a ce ya buge shi ko ya koma wata a in ya so ya biya shi kimata sai ya tayata shi sai ya zaune ginin ko ya zaune itacen ina fatar kun fahimta to ba da kimata bayan kima ajir jingat man ya kala udalika wanda zai cire wannan in mai gona ya in mai filin ya so sai ya biya shi maimakon a cire a jefar to sai ya biya shi kawai shikenan sai ya zaune itacen amma dai abin da ake son a nuna duk wanda ya kwaci hili ya ta yayi wani abu babu izini ba sai ya ba izini ya samu ba to duk abin da yayi duk structure da ya erection aikin banza ce ana da maka ce baka so ya cire abi ta ya baka hilanka in kaya mai sauki aka cewa to ai kima ka biya shi to wala shay'a alaihi babu komi akan sa shi mai fili fi ma la qimata lahu ga abin da baya da kima inda ma ginar da yayi ko itacin da ya dasa ko ba su da wata kima ko cire su an kai ba wani amfani da za a yi da su to wannan kaga babu komi gare shi ko ko kila ginat har an shafe ta da siminti bayan an yi gina kuma an shafe da siminti kila an yi kawa an yi fenti an yi mi to duk waɗannan ba a considering din su tunda duk dai kwace yayi mm. shi ne cewa lashe alai babu komi a kansa fi ma la kimata lahu ga abin da baya da kima ba adal qal'i bayan an cire wal hadami bayan an rosa in gina ta gina ita aka rosawa ko ita ce da shuka kuma su aka cirewa to a ce bayan gina ɗan an ko da an rosa ta babu wani kima gare ta ko ko itacen ko da an cire su ko ko abin wuta ba a yi da su to waɗannan duk ba a biya waya ruddul gasibul gallata wanda ya yi ƙwace yana mayar da duk gajiyar da ya ci galla shine gajiyar da fa'idar da an ka samu ga abu kamar misali mai ƙwace wanda ya ci gajiya kasaci mashin sai ka kai kabu-kabu to duk kuɗin da ka samu na kabu-kabu shine galla fa'idar da an ka samu ga abu ko ko kasaci tunkiya ko saniya sai ka kai tana da nono kana ta tsan nonon ta ka sha ka sai su to duk nonon nan sai ka biya in ta tashi an ka ce ka biya tunkiya duk fa'idar da ka samu muna tare to don mi saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baya halatta ga duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya ci dukiyar dan uwansa ba tare da dadin ransa ba to kaga mashin din da ka dauka ka take abar dadin ran mai shi ba don haka ashe duk kudin da ka samu na gaba kawo ba su halatta gare ka ba zaka maishe su tare da mashin din shine yace wai ruddul gasib wanda yayi kwace yana mayar da algalla fa'idar da ya samu ba a cewa a mashin ɗin ɗaya zai mai suwa duk kuɗin kabu-kabun da ya yi sai ya maishe su duk nonon da ya tatsa ga saniyar nan da ya sata duk sai ya biya kima ta wala ya ruddu ha gairul gasibi amma wanda ba kwace yayye ba ba zai mai da fa'idar da ya samu ba misali wani ya sato mashin kai baka san na sata ba ne ka iska mai an sa ganye mashin na sai sa e nawa sai dubu saba'in ka ɗauku dubu saba'in ka bashi an ka baka mashin sai ta tashi an gano mashin na sata ne amma kai baka san na sata ba ne in ka san na sata ne hukuncin ka guda da mai kwacin to in ta tashi kai kaga sai ka yi madalla to duk kabu kabun da kai da mashin nan ba a cewa ka mayar tunda kai ba ba kwace kai ba amma in ka san na sata ne ka sayi to duk fa'idar da ka samu sai ka mai suwa shi na ya ce wala ya rundu hagairul gasibi wanda ba mai kwace ba zai mai su kamar da ya sato sai ya baka kyauta ko ya baka sadaka ko ko kasayi cikin wannan duka da kyautar da sadakar da sayin da kai duk baka san na sata ba ne to kaga wannan kaga ba hukuncin ku guda ba amma in ka sani to wannan hukuncin ku guda walwaladu da fil hayawani ga dabbobi wafil amati da kuma koyanga ta mutum idza kana alwaladu in ɗa ya kasance min gairi sayyidi ba ta mai gidan ita koyanga an ka haife shi ba wani ya aure ta ko zina ta haifai ya khudhuhul mustahiqu lil ummahati al mustahiq wanda ya cancanta lil ummahati ga iyayen in dabbobi ne iyayen da sun kayawa kamar in tumakin ne ko shanun ko raƙumman ko muna tare almustahiq lil ummahati wanda ya cancanci iyaye yanzu tunki ya sata tana dangare shi har ta haihu shi wanda ya sata ta haihu sai rannan ta tashi sai ka ga tunkiyarka an ka tahi kotu ka kawo shaida shaida makwabtanka sun ka sun ka tabbatar da tunkiyarka ce to yanzu in ɗan nawa ta haihuwa inda yake shi barawon in za a mai dan matunkiyar duk tare da 'ya'yan nan za a mai suwa muna tare madalla haka koyanga wani ya kwace koyangarka da ya kwace ko ya sace ta yadda da ita hatta haihu shi ya yi amfani da ita ko wani ya auren ma ta haihu da yake in wani ya auren ma in bai sani ba kaga shi daban yadda ya yi amfani da ta hatta haihu to ran da duk ta taso ka ta kotu kotu ta tabbatar da kuyan gakka ce to da ita da ɗiyan duka ba ita ɗaya zai mai suwa ba har ɗiyan ta haifa duk naka ne muna tare yanzu to shi ne ma'anar almustahiqu lil ummahati wanda ya cancanci iyaye mata ko yace wa fil amati ina yake ina yake wala ya ruddu ha gairul gasibi wanda ba mai kwace ba bai mai da galla fa'idar da ya samu ga abin da ya kwata full stop walwaladu fil hayawani da ga dabbobi wa fil amati da kuma ga kuyanga dan da dabbar da anka sata ko anka kwata taka ta haifa ko dan da kuyangarka da anka kwata ta haifa to idza kana alwaladu in dan ya kasance min gairi sayyid ba da shugabanta ita ko yangar ta haife shi ba to ya akhudhu almustahiqu lil ummahati wanda ya cancanci iyaye mata wanda ya cancanci tunkiyar to duk ƴaƴan da ta haifa ga wancan da ya sace ta duk tare za a mai da, da tunkiyar da ƴaƴan ta haifa duka nashi ne shi almustahiqu lil ummahati min yadda mubta'in daga hannun wanda ya sayi augairihi ko wani nai to yanzu da an ka kwace ta sai an ka sai dan wani shi sai yayi to in ta taso kaga koyan gakka ko kaga tunkiyarka an ka tabbatar da ta kace duk ɗiyan da ta haifa duk tare za a maishe su ina fatar kun fahimta wa man gasaba amatan duk wanda ya kwaci koyanga irin yanzu da aka satar mutane ko ya kwaci koyangar wani thumma wada a sannan ya sadu da ita ta yi ciki ta haihu fa waladuhu raqiqun dan sa bawa ne bawa nawa na mai koyangat madalla wa alaihi alhaddu sannan kuma haddi ya tabbatar mai sai an yi mai haddin zina full stop kun ji wannan tun da kwace ya yi amma da an ka sato ta sai an haka kasuwa kaga ana sai da koyan gabu kai baka san ta sata ba ce sai ka sayi to kaga wannan ɗiyan da za ta haifa ma 'ya'yanka ne ko da ta taso yanzu mai koyan gai ya zo hukuma ta bashi to wannan ban da ɗiyanka tun da kai ba baka san ta sata ba ce amma shi wanda ya kwace ta da wanda ya san ta sata ce ya sayi to wannan duka ko sun haife in sun sun kaya masallacin idi duk ɗiyan na mai koyon ganni to yawan sai hukuncin gida ka sai in kan mallaki gida yanzu a ce ka sai fuloti nan cikin gwiwa eka ko to ba gida za ka gina ba to in ka gina gida da nan inda ka saye har zuwa sama duk mallakaka ne kana da damar ka sai da sakan fulo ka sai damu wani sadi fulo haka kana da wannan dama garuruwan da ba su da yalwa ƙasa duk ana yin haka nan sai ka taho sai ka yi gida in ka yi gida sai ka yi kankare upstairs sai ka kire wani inyamuri sai ka sai dan mai sama kamar wadda wanda tuji garin ga yawa wani inyamuri ban waɗansu suna ne ya kire in ya muri sai ya sai don mai ya sai don mai ya yi upstairs haka ya yi dakin sai ya kire in ya muri sai ya sai don mai sama ya bari sai da in ya muri ya gama gina ya ce to yanzu yana son yana son ya roshi gida ne ya ya koma wani ya san fudi kuka kaza a haka ita lalle kam kaga dole dole ya sai don mai to yan an ka samu irin wannan yanzu misali in in mutum ya yi gida sai ya sai dan ma wani wanda ba shi ba sama to wa adda haƙƙin gyara in gidan ya lalace in ƙasa ta lalace shi mai ƙasa shi adda haƙƙin gyara muna tare to sai ya ce wa islahu sufli gyara ƙasa Allah sahibi sufli ya tabbata akan wanda adda ƙasa in ya zanga upstairs kila hawa ɗaya hawa biyu hawa uku ko hawa nawa dai na mutane daban-daban shi wani ya sai hawa na farko wani ya sai hawa na biyu to in ƙasa ta lalacewa adda haƙƙin gyaran ƙasa shi mai ƙasa shi adda haƙƙin gyaran ƙasa ina fata kun fahimta wal khashabu lisaqafi hakan ga itace na rufi alaihi suna akai ne wannan dakin da ya raba down floor da first floor wancan na saman shi a first floor ko second floor first floor ko to to in ya zan dakin din ya lalace wa adda haƙin gyarawa wanda duk adda ƙasa don ana gida babu ruhi ma dalla don haka ruhi na sama na mai ƙasa na shi ku wanda adda saka first floor shi ku wancan na sama shi an nashi muna tare shi ne ya ce wal khashabu itace lissaƙafe na ruhi alaihi yana akai nai shi sahibu sufuli wanda adda ƙasa wata aliqul gurafi hakan ga rataya liƙa benaye alaihi suna a kai nai guraf bene ɗakuna waɗanda ake yi can sama gidan sama dushi adda haƙi ina fatar kun fahimta idza hasufulu in ya zan kasanta ya rauni wa hudima ana son a roshe ta ba an roshe ta ba ana son a roshe in ya zan yanzu ƙasan ta yi rauni kafin bayan shekaru gina sai ta yi rauni to in gina in ƙasan ta yi rauni ana son a gyara haƙƙin wane ne haƙƙin na sama ne gyaran ƙasa ko ko haƙƙin na ƙasa haƙƙin na ƙasa ne da gina da da da, da kankare na har dakin na, na kankare na farko don haƙƙin na ƙasa na ko To, yace, "Iza wa hasufula in ƙasa ɗin ta yi rauni, wahudima ana son a roshe, hatta yusla har sai an gyara. Wayu jibaru to in ƙasan ta yi rauni, yanzan shi sahibu sufuli shi wanda adda ƙasan, mashiririci ne, kasan ana samun mutane masu idon kiya attitude. To, kaga shi hankalin na sama dole ya tashi ko? To, yana iya kai ƙara, sai hukuma ta tilasta mai shi na ƙasa dole ya gyara. Shi ne ce, wayu jibaru ana tilasta mai ala an yusliha. akan ko dai ya gyara ƙasan au ya bi a koko ya sayar min man yuslu ga wanda zai gyarawa don kaga yan anka ci gaba da zama zai cutar da hadda wanda a sama wala darara ga ƙa'ida ta shari'a babu cuta wala darara babu cutarwa ma'ana kakka cuci kowa kai kai musulmi ha kakka bari wani ya cuce ka ba imani bane ka buɗe baki wani na cutar ka a cewa hankuri ba hankuri ba lalaci ne la yuldagul mu'mina fi juhurin marratayn haka annabi ya ce ba a cizon mu'mini cikin rami sau in ka sa hannunka cikin rami an ka cije ka to ɗayan biyu ko ka kashe abin nan da ya cije ka ko ko ka hidda hannunka amma ka bari ya sake cizon ka da sakan tayin wannan ba aikin imani bane don haka ba kaga sabanin kirista cikin bible an ka ce in wani yan mare ka ga kuncin damu juya mai na hagu ya koma dada mamari wannan bai ma'ana ba lalaci ne in yan mari kan rama za ka yi rama aka yi ta kashin gudu kai ya koma ranka na biyu to ga ƙa'ida ce ta shari'a hadisi ne ingantacce annabi ya ce la darara wala darara babu cuta babu cutura ma'ana kai kakka cuta ma kowa hakan kun ba imani bane ka bari ana cuta ma fala yaf'alu kada ya aikata ma ya durru bijari duk abin da ke cutarwa ga makwabcinsa hakkin makwabtaka jibril manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zal jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu jibril bai gushe ba yana min wasiya game da kyautata ma haƙƙin makwabcina sai da nazzaci cewa zai gadar da shi zai ce makwabcina ya gade ni akwai haƙƙi wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wabil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura ka gani makwabci makwabci akwai hakke ga makwabci ba duk abin da haka dama ka buɗe rikoda ka'in da na'in tana cutar da makwabcinka ba daidai ba ne shi yasa annabi ya ce yana cikin haƙƙin makwabtaka idza dabakta maraqatan in ka yi romuwa irin wannan wadda kamshin take ga mishiya to fa aka firma a a zuba ruwa da yawa wata a hajjira naka kaza ga ba sun ji kamshi ba to haka ba su da haɗiyan miyau sai a ɗan ɗiba sai a zagayo makwabta su haɗin miyansu ina cikin haƙƙi a gani ta yace fala yaf'alu kada mutum ya aikata ma ya durru bijari duk abin da ke cutar da makwabcinsa min fatahi kawwatin na buɗe taga qaribacin kusa ga tagarsa yayi shi ya fara yin bene misali sai ka zo daga baya ne kai ma kai to inda ya buɗe taga in ka buɗe taga ba kama kallon juna za ku yi ba kaga akwai cutarwa kada ka buɗe taga kawwa taga kada ka buɗe ƙaribatan kusa ga tashi ya kashi fujarahu wadda yake kware makwabcinsa min hadar gare ta wadda kake kallon makwabcinta makwabcinka in zaka gidan san ba ana ma amma dai ka yi yadda baka cutar da makwabcinka ba au fatahi babin ko ko buɗe ƙoha ƙobalata babi daura da ƙofarsa ga ƙoha ta kai ma ka zo taka na kallon tashi kaga wannan duk cutarwa ne kada ka yi duk abin da zai cutar da makwabcinka da ya kakkai aw hafari ko ko gina ma ya durru bi jarihi duk abin da ke cutar da makwabcinsa fi hafari ga gina shi kamar ka zo kusa da katanga ta yi nan za ka gina rijiya ko nan za ka yin masai duk inda rami yake ai ka katangar da a wurin nan ba ta karko sai ka ga ta tattarɗe madalla duk abin da zai cutar da makwabcin ko da cikin haƙƙinka ne to bai halatta ka yi muna tare makwabci haƙƙi gare shi wa in ka na fi mulki ko da ko cikin mulkin sa ne kaga to ai gidana ne to amma yana cutar da makwabcinka ai mulkin ka ya tsaya gidanka bai kai ga makwabcinka ba ko ko mulkin ka ya kai har ga katanga makwabcinka to duk abin zai cuta mishi bai halatta kai ba to wayu qudabil haidi makwabta makwabci da makwabci sun kai saɓani game da shingi wanda aga lambu wanga ya ce shingi na ne wanga ya ce nawa ne to an ka kai ma kai alkali yaya za ka yi hukunci shi ne ya ce woyi ƙudabil ha'id ana yin hukunci da lambu liman ilaihil ƙimtu ga duk wanda itacen shingi suke zuwa gare shi wal uqudu da ƙulle-ƙulle in an ka yi lambu ba shingi aka yi ba yaya ake wasan shingi aka aka shingi to in an ka dace ya aka yi itace aka kafawa sai a samu kara ana sawa sai a sa yaggwai ko ko bawa ana daurewa madalla to in ni tashi yin shingi in na tashi yin shingi ba na kafa itace ba sai in sa kara ko gado duk dai abin da za a yin shingi da shi ko ana yi ma da kaya ko madalla to yanzu in na tashi yin shingi ne da zan yin shingi wajen ina karan nan da zan yin shingi da su za zama waje na ko wajen wancan wajen wa karan itacen da za a rufewa za su kasancewa yanzu misali masallacin ga a ce ba ginanne ba ne hili ne yan shingi muke sun mai mu za mu yan shingi karan da za a yi bayan an turke ita ba itace za a fara kakkafawa ba sannan sai a zo bayan itace sai a sakara waɗanda za a shingi da sai a ɗaure to karan nan cikin masallaci za su zama ko waje ma'adalla waje to kaga in kara sun ka zan waje itacin da an kai turaku da su ina za su zama ciki to mu koma makaratun shi ne ce wayu ƙudabil ha'idi ana yin hukunci da lambu ko shingi liman ilaihil qimtu ga duk wanda itacin suke zuwa gare shi wal uqudu da kulli kulli kaga yanzu in mu in masallacin gana za awa shingi to da karan za su zancen baya don haka in kara na baya itacin shingi suna nan kenan sannan da nan za mu kulli ba can baya za mu kulli ba dan nan don haka in an ka zo makwabta da makwabci suna kowa na cewa shingi ne ne to sai a diba ina itacen suke duk wanda itace suke gehe ne da kullun da an kai bawan da an ka sa an ka daure duk wanda duk suke gehe ne to shi adda lambu muna tare yanzu ma'adalla tunda in za ka yin shingi nan cikin in nan za a shinga cewa nan ciki za a taho ana kukullewa ana kukulle karan don haka karan za su zan baya kaga itacen za su zan shi ciki don haka da itace da kulli wanda an ka yana bawon da an ka ɗaure karan to duk wanda suke gehe ne to shi adda shi adda wannan to ina yake madalla katako na ciki in in inda kwano za a yi kaga katako kaga innan innan za katako za a bugawa ko sai a sa kwano to in zamayin ruhi nan kwano zai zama ko baya baya don hakan ga miza al'akari da shi a gano wanda adda shi duk wanda adda katako da kuma inda kaga very simple to to ina yake wala yumna ufadlul ma'i ba a hana kingin ruwa li yumna bihil kala domin ya hana lambu mai lambu amfani da shi da kai da makwabcinka duk kun yi lambu ko kowa yana da rijiya to sai kila rijiya ta ta samu matsala ko bohol ɗina ya samu matsala ga shuka ta kuma ta fara hitowa kafin ya gyara za ta sai don Allah ka taimaka mai da ruwan rijiyar ka ya bar ka hana mai ina fatar kun fahimta yana cikin haƙƙin makwabci akan shine wallahi na ufadalul ma'i ba a hana kingin ruwa kayi amfani da ruwa ka rage shi afadalu liyum na abihil kala domin a hana lambu da shi kakka hana makwabcin ka ɗiban ruwanka ya shayar da lambu nai wa ahlu abaril mashiyati ma'abuta riyoji abar jam'i na bi'irun ma'abutan riyojin dabbobi mutane ne suke da dabbobi suna yin rijiya domin ban ruwan bisashensu su sun kai a bisa saboda bisashensu to masu rijiyar waɗanda sun ka gina rijiya saboda shayar da dabbobinsu a haƙo biha su na fi cancanta da rijiyar hatta ya sai sun shayar da dabbobinsu sannan duk wani wanda ba su bai zo ya shayar da nashi ba a zuwa a yi gogoriyo da su tunda su gina rijiyarsu akan dabbobinsu ko to yan an ka zo shan ruwa sai kowa ya tsaye da dabbobi ne sai sun shayar da naku sun tafi sannan ku shayar da naku thumma nasu fiya sannan sauran mutane ga rijiyar nan sawa'un daidai wa daida suke ba wanda ya wani muna tare wa man kana fi ardi aynun duk wanda ijiyar ruwa marmaro ta kasance cikin gona tai au bi irin ko kuma rijiya to falahu man ya samu ya hana ta ga wanda ba shi ba kai cikin gonarka marmaro ya fito ko ka gina rijiya to ka samu ka hana ma kowa illa an tanhalima bi irjari sai dai in rijiyar makwabci ne ta rusga shi ma makwabcinka yana da lambu yana da rijiya to rijiya dai ta samu matsala ta rusga walahu zar'un kuma gashi da shuka ya khafu alaihi da yake tsoron kahin ya gyara rijiya ga shuka ga ta lalace to fala yamna'uhu fadalahu to idan wannan makwabci ba za ka hana mai kingin ruwan rijiyarka ba waktu lifa an yi saɓani hal alaifi zalika samanun shin akwai kuɗi a kai ne ga mi da wannan amla za ku yi jinga da shi ya biya ka ruwan da zai ɗiba ko ku don Allah za ka bashi wasu sun ce ka amshi kuɗi ga wasu sun ce aka bashi da don Allah wayan bagi yana kamata kaga ba dole ba kenan yana kamata Allah yamna ar-rajul kada mutum ya hana jarawu makwabcinsa an ya gari za khashabahu ya kafe itace na fi jidari ga katangatai katanga ce talaka ga shi ga damana ta ɗan nuna alama faɗuwa kuma babu zarafin yanzu a buge ta yanzu gada a sake wata to mi aka yi mata can ƙauye sai a sa itace a tangale ta to ta ta ta katanga ce da ta raba tsakaninka da makwabcin kai kai ta to ta ɗan karkata zuwa faɗuwa to babu laihi ka nemi izini nai shi makwabcinka ka shiga cikin gida nai sai ka sa itacen da zaka tangale ba hadisi ne na Abu Hurairah hadisi ne sahihi Abu Hurairah ce manzon Allah ce la yamna jarun jarahu an ya gariza khashabahu ko kuma khashabatan fi jidari annabi ya ce kada makwabci ya hana makwabci nai ya kafe icce ga katangatai to in zai kafe iccin ina zai shiga ya kafe iccin kaga sai ya shigo cikin gidanka sai ya sa ice ya tangale to kanka haka ta ni ba yadda ba yadda yana cikin hakkin makwabci akan makwabci to sai shi mai risala ya ce wa yan bagi don ya nuna ba wajibi ba ne amma wajibi ne annabi ya ce kada a yi la yamna jarun jarahu kada makwabci ya hana makwabcinsa an ya gariza khashabatan ya kafe icce ko khashabahu itace nai fi jidari ga katangatai kai ya hana sai abu huraira ya ce mali arakum an hamu uradina wallahi la wallahi la eh la armiyan biha baina aktafikum mista ne ka ganin kuna bijire mu wannan sunna kenan tun zamanin abu huraira an ba aiki da sunnat shi yasa hadisi in ya tabbata ba sharadi ne wai aiki da shi ba akwai sunnoni zai da ba aiki da su to ba sharadi ne wai cikin magabata ba ko da kowa bai in dai hadisin ya tabbata mallama hadisi su tabbatar da inganci kai ta kai aiki da shi kaga shi wannan wannan sunna tun zamanin Abu Hurairah an ba shi yasa Abu Hurairah ce mali arakum an hamu uridin misa ne ka ganin ku kuna bijire mu wannan sunna wallahi la armi annabi baina wallahi sai na je hota sakai ko ba ku sosai na faɗi ko ba ku sosai na faɗi in ya faɗi sai husan da kai ba husun magana tunda ba su yi muna tare to shi ne ya ce layan bagi baya kamata an yamna a rajulu mutum ya hani jarahu makwabcinsa an ya gari za kashe bahu ya kashe itace ne fi jidari ga katangatai wala yi kuda alaito in ya ƙi bari ba a yi mai hukunci ma'ana ba a iya kai shi kotu ko ta tilasta mai to sai a bari katanga shi wani ta haɗi wa ma afsadatul mashiyatu to sai bannan bisa shi shi ko yaya za a alƙalancinta ta wa ma afsadatul mashiya duk abin da dabbobi na lalata mina zar'i na shuka wal hawa'it da lambu na jam'in ha'itul lambu sun kala kai shuka dabbobi sun ka sun ka lalata ko sun ka shiga cikin lambun ka sun ka lalata billaili da daddare bannan dare fadhalika ala arbabil mashiya wannan yana akan ma'abuta dabbobin sai su biya don me saboda abinda ka'ida ta abinda annabi ya ce kowa ya faki dukiya ta da rana to da daddare shi ku waje annan laila libasa an sanya dare ya zan sutura lokacin hutawa to dare yayi an dauka ka mai gona ya dawo gida ya huta to shi ko mai bisa shi ya tsare bisa shi ne da daddare don haka bannan da bisa shi ne cikin dare ita aka biya amma bannan da sun kai da rana wannan sakacinka ne kai mai gona kana ina sun kai ma banna ba kore ba ba a biya sai dai an zo lahira Allah ya isan ma amma dai nan duniya ba a biyan ka muna tare wala shi alaihim babu komi akan su su arbabul mashiya su masu bisashe fi fasadin har ga bannan da bisashen su ne da rana domin abinda an ka ce mai dukiya ya tsaya fake abita da rana don haka in mace ta aje surhe tattai wurin tsegumi akwai ta totaccen ya ba a biya in dai da rana na tana tana aiki mai totaccen ya mata surhe sai dai an ta lahira wannan kaga za a biya amma dai nan duniya ba a biya sakaci ne na ita da ta aje wannan waje da sil'atahu duk wanda ya samu kayan sayarwa ta haja ta fit taflis ga wanda an kawa waso so wani na yanzan turin bashi an ka tai an kai mai yaso so ya aka yaso so in masu biya ta bashi sun ka kai kara ta ga hukuma sun kai yawa to shi kenan sai hukuma ta kire ta kire yan uwa nai a faɗi duk dukiyar da ya mallaka yana da gida guda tudun wada yana da gida guda unguwar rogo yana da gida guda gagi yana da gida guda kaza yana da kaza duk abin da ya mallaka in bancin gidan da yake da iyali ne da motar shiga ta duk abin da aka kaddara sai a taro in an ka taro sai hukuma ta yi gwanjon su sai a biya masu bashi shine tafilisi to ko da an ka zo ya mai yaso so yanzu ba magana ɗinkin sallah aka yi ba ashe ya zo ya amsa tura mai goma gare ka ko ya amsa shadda bandar goma gare ka to sai kuma gashi an yi mai yaso so ko da an ka zo tara abin da ya mallaka ga shaddodinka to shine cewa man waje da sal'ata duk wanda ya samu haja ta fit tamlis ga wanda an kawa yaso so to ɗayan biyu fa imma hasasa ko dai ya zamo cikin waɗanda ke biya ta ya bashi shi ne hasasa waɗanda ke biya ta ya bashi a tsaya a tara duka sai a biya kowa da kowa wa'illa in ko ba haka ba a kan sil'atu ya karɓi haja ta yi mi kaka tsayawa jiran kaga ƙwam illa a baka kayan ka ta tun daga sunan in ka na tu'rafu in ita hajar tashi ta zan ana sanin ta bi aina da ainihinta shin dodin ga ya san suna waɗanda ya amso gare shi to a bashi abi ne sai ya tahiya tai wa huwa fil maut wannan gabashi kenan ga yaso su wanda za a wa yaso su wanda hukuma ta yi declaring bankrupt za a yi gwanjon kaya ne a a biya masu biya ta bashi wa huwa amma shi mai biya ta bashi fil maut ga mutuwa in ya zama da haka biya bashi yanzu ba yaso so na za a yi mai ba a a mutuwa yayi to uswatul gurama shi mai biya ta bashi yana daidai da masu biya ta bashi ko da ga kayanka ba ka cewa ga tura mai na can a'a za a tsaya sai a tara duk abin da ya bari a tara bashin da aka biya ta in yana isa a biya kowa wannan sai a biya in bai isa to kowa sai a rage mai saura sun bi bashi in yan sun ka samu a ila biya muna tare waddaminu duk wanda ya ɗauki lamuni kaga lamuni larabci na damin wanda ya ɗauki lamuni garimun shi ne mai biya ya ake ɗaukar lamuni kamar garanto misali wanda ya zan garanto shi ke biya kai ka yana son a bashi bashin mashin tuwa zai tsaya ma sai ka zo kace ni ni tsaya a bashi to yin tahiya ta ko ya ƙibiya wa an ka sani su masu mashin kai shi ne waddamin wanda ya ɗauki lamuni garimin shi ke biya wahamilul waje wanda ya ɗauki nauyin fuska hamala mun san hamala ko me hamala ɗaukan nauyi sulhu wani nau'in sulhu ne tsakanin tsakanin masu rikici akan dukiya to hamala ta kasu kashe biyu akwai hamilul wajihi sannan akwai hamil wanda ba na wajihu ba ya ɗauki nauyi wani e ba dubu goma ba ƙarshen wata kakka ko tambaye shi ka to inda nake ka amsa ko kuma ku bashi ni zan kawo shi kamar yadda ake yi kotu in an ka baka beli mi a sharaɗin ba da beli sanda duk kotu ke nema ne kai za ka kawo shi to so shi a hamilul wajahi yanzu ba bashin ka ɗauki nauyin mai shi as a person shi ka ɗauki nauyin kawowa sanda duk ake nema ne to shi ne hamilul wajahi muna tare sai ya ce wa hamilul wajahi wanda ya ɗauki nauyin kawo mutum in lam ya ci bihi in bai zo da shi ba gari ya biya duk abin da ake biya tai kaga shi zai biya hatta ya shtarɗa sai dai in tun sadda zai ɗaukar nawa ya sharɗanta Allah ya gari mutum ko ban kawo shi ban biya sai in ya sharɗanta haka amma in bai sharɗanta ba ya ɗauki lamuna a bashi shi shi zai kawo shi ya biya ba shi zai biyan bashin ba shi zai kawo shi to in ya kasa kawo shi zai biya ina fatan kun fahimta to sai mu tsaya nan da Allah ya shirye shi mu wa man uhila bidainin faradiya fala ruju'a lahu alal awwali to ka gani